الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a takwas ga watan rajab shekara ta dubu da hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya dace ma sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha tara lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na wani misali mutum ne yana azumi sai ya suma menene hukuncin azuminsa kasancewar idan su ma ya samu mai azumi har aka kai misali lokaci wanda yake na fadawar misali shine rana a takaice shi wannan azumi sai ya rama shi inda a ce misali kafin ketowar alfijir mutum ya suma wuni gaba ɗaya ya zo ya tafi sai bayan fadawar rana sannan ya dawo cikin hayyacinsa to wannan azumi na wannan yini da ya wuce shi halin yana cikin suma ba maganar ramuwa saboda ya wuce baya cikin hankalinsa kamar yadda ibnu umar allah ya kara musu yadda kafin fadawar rana an gane ko ya suma kafin gushewar rana ma'ana kafin asafar ta yi bai farfado ba sai bayan magarba kuma lokacin da ya dawo cikin hayyacinsa asafar da la'asar bai rama su ba saboda sun wuce shi a cikin yanayin baya hankali ba shi hankali ya gushe ita ku daman doka takan hau mutum halin yana da hankali kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi yake cewa an ɗauke alƙalami ga mutane uku farko manzo Allah ya ce mai bacci sai an kai lokacin da ya falka na biyu yaro karami sai an kai lokacin da ya balaga na uku mahaukaci sai an kai lokacin da ya dawo cikin hayyacinsa don haka duk abin da ya wuce ma mutum a cikin hali wanda yake na hauka na rashin hankali sallah da azumi to wannan duka babu ba sa kansa kuma ba magana a umarce shi da cewa ya rama to don haka kenan a nan shi wannan azumi kenan zai rama shi inda a ce wurin gaba ɗaya kenan tun farkonsa har ƙarshensa ya wuce shi a lokacin da hankalinsa ya bushe to wannan ba magana ramuwa tambaya ta biyu dan uwa ke cewa wai miji ne ya faɗa ga matarsa in har kika yi kaza akan aurenki kuma ta aikata tasau in dai ya rataye sakin akan wani sharadi cewa in kika yi kaza akan aurenki to idan ta aikata wannan abu to saki ya tabbata kamar yadda wata yan uwa take kira na ainihin yau wai ta ce za ta tafi gidansu shi mijin ya ce kar ta tafi ita kuma ta ce sai ta tafi ya ce to in har kin je akan aurenki to sai ta huta bayan ta huta ta kama hanya sannan ta dawo sai take tambaya wai abin sai zamanto akwai kewaye kewaye sai ta ce wai ba na ce to in yana nihin cewa in dai kin fita akan aurenki to wannan saki ya tabbata in kuma yana nihin cewa in kika je gidanku akan aurenki to in ba ki je gidan ba kenan saki bai tabbata ba to abin da ta ringa kewaye kewaye kenan dai al'amari ya ta'allaka gare shi tsakanin shi da Allah menene yake cikin zuciyar shi da niyyar shi yana nihin cewa in dai ta fita ba akan auren ta ko yana nihin cewa in ta je gidansu don haka duk wanda ya rataye sake akan wani sharadi cewa in kika yi kaza akan auren ki in dai ta aikata wannan abu to sake ya tabbata kamar yana wata yan uwa ta ɗauki wayar shi ya ce wallahi in dai kika buɗa akan auren ki ita kuma ta je ta buɗe waya ta je ta buɗe kuma aka tsaya ana ta kewaye kewaye kaga wannan duka abu ne wanda yake na ganganci na'am ta zama ni wani mutum ya mai da bara ta zama sana'ar shi wai in bai da karfi in miskini ne bai ya halatta mutum ya mai da bara sana'a ko da miskini ne bara ba sana'a ba ce ba miskini in ba zai iya yin aikin da zai samu abin da zai tsaya game da rayuwarsa ci da sha to shi ne wannan ba laifi yakan iya neman jama'a su taimaka masa in ya samu gwargwadon abin da ya wadatu dole ya kame dole ya kame amma mai da bara sana'a haramun mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da haramcin mai da bara sana'a a cikin hadisai sun wuce a lissafa na daga cikin su hadisin da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ke roƙon jama'a takatsuran don neman shi ya tara dukiya maza Allah ya ce fa inna ma ya sa'alu jam'ar fali ya staƙilla auli ya staƙsir au kama kala maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda man sa'alan nasa amwalahum takassuran ko man yas'al man yas'al man yas'alin nasa man yas'alun nasa amwalahum takassuran duk wanda yake roƙon mutane dukiyoyinsu domin shi ya yawaita ma kansa dukiya ba za Allah ya ce to ya tabbata cewa garushin wutar jahannama ne yake roƙo tashi ta rage ya kankanta ma kansa ko ya yawaita wannan hadisi yana tabbatar da haramcin wato roƙon mutane kenan mai da bara sana'a haka hadisi da wazara sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum ba zai bushe ba yana roƙon mutane yana bara an gane ku maza Allah ya ce har za a kai ya zo ranar kiyama wa ma fi wasu shihi musa'atu lahani au kama kana maza Allah ya ce daidai da tsoka ɗaya ta nama babu a fuskarsa alamar wanda ya mai da bara sana'a a kiyama zai tashi kwarangon fuskar kashi ba nama don haka bai ya halatta sai in da larura ya kasance mutum ba yana da illa ba zai iya sana'a ba to shine a nan mutum zai iya roƙon mutane bakin gwargwadon abin da zai biya bukatunsa abin da zai samu abinci da abin sha da haka shi musulunci bai gaji kaskanci ba duk abin da zai janyo ma bawa kaskanci to wannan haramun ne mutum ya kusance shi dole musulmi ya girmama kansa kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya girmama shi ya darjanta shi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayanku da zai ɗau igiya ya fita bayan gari ya hau kan duwatsu ya yo kan icci ya shako a gadon bayansa ya zo gari ya sayar ya biya bukatunsa ba za Allah ya ce shi ya fiye masa alkhairi da zai roƙi wani shin wanda ya roƙan ya bashi ko ya hana shi don haka ita sana'a ba ta da kankanta kuma ka je kasashen arna ka gani su ba maganar miskini ba a ce yana bara duk wato miskinancinka bakin dai gwargwadon sana'ar da zaka iya yi ko a zaune kake baka kusawa to sai ka koyi sana'ar da zaka iya yi sai ka koyi sana'ar da zaka iya yi wanda ga yanayin kamar yadda yan uwa suke faɗa a nan kotano yadda miskinai an ba su dama irin wannan fasakwabri na mai su suke yi a babur da su guragu ne da wannan ba a tsare su gwamnati ta ba su damar su je duk inda abin da za su yi dai inda na sana'a ne su an ba su damar su ne suke wasu kwabin da mai ba wanda yake ce musu uba da haka mu ne dai a kasashenmu na musulmi musamman niyyar najeriya aka dauki barama wata ibada ce mai zaman kanta darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabul wasaya wato littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen wasiya wanda mun karanta babi na farko baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen wasiya da faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasiyatul rajuli maktubatun inda manzon Allah yake cewa bayyada cewa ga duk musulmin da yake da abin da zai iya yin wasiya game da shi ya kwana dare ɗaya ko dare biyu face a samu wasiyarsa a rubuce wato abunsa to shi ne kamar yadda bayani ya gabata malam ya zo mana da fadar Allah subhanahu wa ta'ala kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran lil wasiyati lil walidayni wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna inna Allaha sami'un 'alim فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم fala isma alai inna allaha ghafurur rahim wanda bayani ya gabata akan wannan aya wato farko a farkon musulunci yin wasiya ga mahaifa da dangi waɗanda suke na kusa abu ne wanda Allah ya wajabta mana abu ne dole ne akan mumini in ya shiga yanayi wanda yake na mutuwa ma'ana misali idan alamun mutuwa suka sauka gare shi cewa dai al'amari ya tura ma'ana rayuwa ta kai karshe to dole ne ya yi wasiyar cewa mahaifansa a ba su kaza daga cikin iya abin da ya bari na dukiya mai yawa da wasu dangin shi waɗanda suke na kusa dole ne ya yi wasiya to amma tare da cewa kamar yadda bayani zai zo nan gaba babi na musamman ita wannan wasiya ga duk wanda yake da ka to wannan an shafi kamar yadda ibnu abbas Allah ya kara musu yadda yake faɗa ubangiji subhanahu wata'ala ya kasa ya raba uwa da uba kowanne Allah ya kasa cewa yana da kashi ɗaya daga cikin shidan abinda ɗansu ya bari ita mata wato tana da rubu'i ko sumuni kamar yadda shi miji yana da nisib rabi ko kuma rubu'i su kuma 'ya'ya duk zakarin su da hafzil unsaye da haka kenan wasiyar tana nan amma ga waɗanda ba su da gadanka duk wanda yake da gadanka ba maganar kai wasiyar cewa a wani abu a bashi shi ne dai a takaice kamar yadda bayani ya gabata dangane da hukuncin wasiya malamai sun saba jumhurin malamai sun tafi akan cewa yin wasiya mustahabi ce asali kenan game da yin wasiya sunna ce mustahabba amma tare da cewa da yawa daga cikin magabata sun tafi akan cewa wajibi ce na daga cikin dalilan su wannan aya da kuma hadisan da suka zo a ƙarƙashin baban tare da cewa akwai lokacin da take zama wajibi akwai lokacin da take zamantowa mustahabba kamar yadda bayani ya gabata duk wanda ya san akwai haƙuƙuwa a kansa to wanda yin wasiya a kan shi ya zama wajibi domin ya kubuta game da waɗannan haƙuƙuwa na tilas misali ya kasance akwai bashi na mutane a kanka ko akwai kayan ajiya a gunka an gane ko ko kuma kasancewar akwai wata al'ada mummuna wadda ta ci karo da shari'a wanda jama'ar ka suke aikatawa to wannan yin wasiya cewa in ka mutu kar ama kaza kar ama kaza kar ama kaza wannan ya zama wajibi a lokacin da wasiya take zamantowa mustahabi kamar lokacin da mutum yake da dukiya kuma ya kasance akwai wasu makusantan shi waɗanda ba su da gadon shi to a nan an so ya yi wasiyar cewa a cikin abin da ya mallaka a ɗauka za a bawa ne a ɗauka za a bawa ne a ɗauka za a bawa ne ko kuma ya kasance akwai wasu ayyuka na alkhairi wanda ya kamata a ce ya ƙara ma ya daɗa ma kansa hanyoyi waɗanda suke na samun lada to sai wasiyar cewa a cikin dukiya ta a ɗauki kaza a yi mun kaza misali a gina masallaci ko a gina makaranta ko a gina masaukin baki ko a yi kaza to ya kamata kenan yayi wasiyar wani abu daga cikin bangare na dukiyarsa a nan kenan yin irin wannan wasiya suna ce mustahabba shi ne dai a ƙarshe muka karanta hadisin da ke nuna cewa ita wasiyar kenan sai ga wanda ya bar wani abu wanda bai bar komai ba ko wanda ya kasance dan abin da ya bari kaɗan ne to ba maganar yin wasiya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi rayuwarsa bai bar komai ba daidai da dinare ko dirhami manzon Allah bai bari ba ko bawa ko baiwa ko wani abu wanda yake na dukiya kawai illa fara alfadararsa da yake hawa da makaminsa na yaƙi da wata gona da manzon Allah ya maida ta a matsayin sadaka ce wakafi su ne iya abin da manzon Allah ya bari to makamin da alfadarar da manzon Allah ya bari wannan kuma daman gado ne na al'umma gaba daya ya faɗa tun kafin Allah ya karɓi rayuwarsa mu annabawan Allah ba a gadon duk abin da muka bari manzan Allah ya ce wato na al'umma ne gaba daya don haka fadima ba a bata gadon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haka matan shi ba wanda aka ɗauki wani abu aka bata da sunan gadon wato gadon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya bari na al'umma ne za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفف الناس قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان هو بن أيينة الهلالي المكي عن سعد بن إبراهيم وابن عبد الرحمن بن عوف عن عامر بن سعد عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال يرحم الله بن عفراء قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قلت فالشكر فالشكر قال لا قلت الثلث قال فالثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويدر بك آخرون ولم يكن له يومئذ إلا ابنه malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani cewa mutum da Allah zai karɓi rayuwarsa ya bar magadansa suna mawadata to shi ya biye masa alkhairi wato da zai bar su a matsayin talakawa su ringa tara ma mutane hannu suna roƙo an gane ko mutum ya mutu ya bar magadan shi suna mawadata to shi ya fi ya bar su a matsayin talakawa waɗanda za su ringa bin mutane suna roƙo suna tara hannu cewa a taimaka musu kenan wannan ana magana ga wanda Allah ya wadatar da shi da dukiya to kar ya yi abin da zai karkaɓe hannunsa kafin mutuwa in ma wasu ayyuka na alkhairi zai yi to ya kamata ya yi adalci kar ya yi abin da zai zalunci magadan shi ya tauye musu haƙƙinsu ba a hana shi bai yi aikin alkhairi amma shari'a ta sanya masa ƙaidi ya mutu ya bar magadan shi suna mawadata shi ya fi alkhairi ya mutu ya bar su talakawa suna bin mutane suna roƙo to shine anan malin ya zo mana da hadisin sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kara masa yadda yake cewa ja annabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana bi makka wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gaishe da ni a lokacin da nake birnin makka lafazin wa ana bi makka jumla ce hadiya a wani lokaci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo domin gaishe da sa'ad ibn abi waqqas shine a shekarar hajji ta bankwana kamar yadda ya zo a wata riwaya ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada min waj'in ishtadda bi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gaishe da ni a shekarar hajjin ban kwana a sababin wata rashin lafiya da ta tsananta da ni don haka kasancewar a wannan gaba za mu fa'idanci wato shine mustahabbanci ko kuma mu ce wajewucin zuwa gaida marar lafiya hatta ga wanda yake shugaba ya taka takam takam ya je ya gaida wani talaka daga cikin talakawansa to wannan abu ne wanda shari'a ta sunanta mana kuma kar mu manta gaida marar lafiya kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ɗaya daga cikin haƙuƙuwan musulmi akan musulmi ɗan uwansa guda shida kamar yadda yake cikin riwaya ta Imam Muslim farko shine yake cewa wato gaida marar lafiya mai da sallama gaida marar lafiya karba gayyata gaida mai atisha sannan wannan raka gawarsa na shida shine in ya buƙaci nasiha to wannan kuma dole kai masa shine anan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo takanas ya uduni domin ya gaishe da ni wa anabi makka lokacin da nake birnin makka kenan a shekarar hajjin bankwana a lokacin nan an zo rashin lafiya ta kwantar da sa'ad ibn abi waqqas kuma rashin lafiyar ba ta wasa bace ba saboda caye min waje inishtar da ni saboda rashin lafiya wadda ta tsananta gare ni don haka malamai suka ce gaida marar lafiya na karfafa a lokacin da rashin lafiya ta tsananta da shi marar lafiya duk lokacin da aka tabbata mutum yana cikin hali wanda yake mawuyaci a matsayiki to a lokacin nan zuwa gaishe da shi wannan shine abu wanda wato aka wannan kenan a lokacin nan gaida marar lafiya na karfafa a wannan lokaci a lokacin nan kuma kamar yadda yake cikin wata riwaya wato shi sa'ad ibn abi waqqas sai yake faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu balaga balaga bi min alwajhi ma tara yace ya rasulullah kana ganin yanda wato rashin lafiya ta tsananta ta kai matuƙa da ni a wata riwaya ke da ya fashe da kuka yace ya rasulullah kana ganin yanayin da nake ciki a lokacin nan ya roki ya nemi cewa ya ce ya rasulallah ya rasulallah ya ce udu'ullah li an yashfiyani ya ce roƙa mun Allah ya warkar da ni a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dora hannunsa mai daraja akan goshin sa'ad da ya dora akan goshin sai ya janyo ya shafi fuskarsa ya zo ya shafi kirjin sa'ad har zuwa cikin shi maza Allah ya maimaita su uku yake cewa Allahumma shfi sa'adan Allahumma shfi sa'adan Allahumma shfi sa'adan yace ya Allah ka warkar da sa'ad ya Allah ka warkar da sa'ad sai da maza Allah ya maimaita su uku wannan yana nuna mana bayan ka je ka gaida marar lafiya to ya kamata ka dan dora hannunka a jikinsa musamman inda yake jin ciwo kuma kai masa addu'a wannan kuma yana ɗaya daga cikin addu'o'in da ake ma marar lafiya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa an gane ko kamar misali ka kaddara cewa wanda ka ziyarta sunan shi Muhammad sai ka ce Allahumma shfi Muhammadan Allahumma shfi Muhammadan haka za ka yi masa wannan addu'a ko kuma ɗaya daga cikin addu'o'in da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan in kamar misali namiji ne ko kuma in mace ce ce muharramarka wannan kenan za ka iya dora hannu ka yi mata wannan addu'a in kuma kasancewar ajinabiya ce sai dai gaisuwa kawai sai ce wa huwa ya karahu an ya muta bil'ardi lati hajara min ha wato alhali shi ko yana kyamar mutuwa a ƙasar da ya yi hijira gabarinta wannan jumla jumla ce haliya tana iya zamantowa jumla ce haliya min alfa'il ko kuma min almaf'ul alfa'il kin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almaf'ul kin shine Sa'd ibn Abi Waqqas kuma kowanne daga cikin su yana kyamar mutuwa wato a ƙasar da suka yi hijira gabarinta ita ce makka sai dai wata riwaya sai ta nuna mana wannan kenan sa'ad ibn abi waqqas shine anan yake kyamar shine yace wa huwa yakrahu an yamuta bil ardi allati hajara minha wato yana kyamar mutuwa wato a ƙasar da yi hijira gabarinta kamar yadda ya zo a cikin sahihu muslim riwayar da shi sa'ad yake cewa ya rasulallah kashitu ana amuta bil ardi lati hajartu minha kama mata sa'ad ibn khawla yace ya rasulallah ina jin tsoron na mutu fa a kasar da nayi hijira ga barinta kamar yadda sa'ad ibn khawla shi ma Allah ya masa rasuwa a nan makka to shine anan kenan iltifati ne kenan min al-khitab ila al-ghaiba shine yace wa ana wa huwa yakrah wa huwa yakrahu an yamuta bil ardi allati hajara minha kenan shi sa'ad yana kyamar mutuwa a kasar da yi hijira gabarin ta ita ce makka qala sai yake fada manzon Allah sai yake cewa yarhamullahu ibn afra yarhamullahu ibn afra sai da manzon Allah ya maimaita su uku tare da cewa ibn afra a nan kamar yadda malamai suka faɗa riwaya ce shazza don haka kuskure ne kuskuren kuma an same shi daga wato ibrahim ibn sa'ad iya abin da yake riwaya ba hafuza kenan yarhamullahu sa'ad ibn khawla Allah ya ji kan sa'ad ibn khawla shine maza Allah yake masa wannan addu'a sai da ya maimaita su uku kuntu sai na ce ya rasulallah ya manzon Allah usi bi mali kullihi na ce ya rasulallah ko na yi wasiya da dukiya ta gaba ɗaya a nan shawara da izini yake nema na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wai ya yi wasiya da duk abin da ya mallaka gaba ɗaya na dukiya wannan yana nuna mana ƙarfin imani na magabatan ƙwarai da yadda suke kwaɗayin ciyar da dukiyarsu domin ɗaukaka addinin Allah ka gafa duk abin da ya mallaka na dukiya shine fa yake neman izini a umar zan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wai yi wasiya da dukiyarsa gaba daya to kamar yadda a wata riwaya sai yake cewa a fa a tasaddaku bi sulusai mali ya ce ya rasulallahi yanzu na halatta mai sadaka wato da kashi biyu daga cikin ukun dukiyata malamai suka jamma a tsakanin waɗannan riwayu guda biyu a farko iya abin da shi sa'ad ya nema yin wasiya da dukiyar shi gaba ɗaya abin da ya mallaka maza Allah ya nuna masa a'a haka kin bai dace ba sannan sai ya ɗan sassautu ya ce to ya rasulallahi zan iya yin wasiya da kashi biyu daga cikin ukun dukiyata ma'ana na kasa dukiyata kashi uku na yi sadaka da kashi biyu ba za Allah ya ce masa a'a to shi ne sai aka sauko mataki na uku shi ne sai ya ce kultu sai na ci fashatri kenan a nan biljarri fashatri kenan ma'adufu ne kenan ala kenan usi bi mali kullihi ai kenan usi bi shadri a fa'usi bi shadri yanzu na yi wasiya da rabin dukiyata ma'ana na kasa dukiyar tsakiya mai wasiya da rabi ƙadala maza'ala ya ce masa a'a kuntu sai na ce masa arsulusi ya rasulallah yanzu zan yi wasiya da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyar ƙada sai maza'ala ya ce masa fasulus sulusi na wadatar da kai ma'ana sulusi ya wadatu kenan a nan sai ka ɗauke shi a matsayin mubtada ne wanda an shafe labarinsa ko kuma labari ne wanda an shafe mubtada kenan ya fi ka a sulus ko kuma fasulusu kafin kenan kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya ya isu ma'ana ya wadatu kai wasiya da shi ba za Allah sai ce masa wasulusu kasira amma fa kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya manzan Allah ya ce abu ne mai yawa abu ne mai yawa innaka an tada warasataka a ganiya manzan Allah ya ce masa lalle sa'ad da za ka mutu ka bar magadanka suna mawadata khairun min an tazarahum alatan yatakaffafuna nasu maza Allah ya ce ai shi ya fi alkhairi da za ka mutu ka bar su talakawa ya takaffafu nasa fi aidihim wato za su ringa tara ma jama'a hannu domin a taimaka musu ka mutu ka bar su mawadata shi ne yafi ana maza Allah ya ce masa innaka an tazara warasataka tare da cewa a farkon hadisi shi sa'adu lokacin da ya nemi yin wasiya ya bayyana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanayin da yake ciki ya ce masa wa ana zumali ya ce ya rasulullahi ni mutum ne wanda yake ma'abucin dukiya ina da dukiya wadda take mai yawa wala ya ni illa ibnatulli ya ce ba ni da wanda zai gaje ni face diyata daya daya a lokacin nan diyar shi ɗaya tak a rayuwarsa to don haka a nan maza Allah sai ya ce da za ka mutu ka bar magadanka saboda kasancewar ba diyar shi kaɗai ba take da gadon shi a wannan lokaci inda Allah ya masa rasuwa domin akwai 'ya'yan ɗan uwansa kenan utuba ibnu abi waqqas yana da 'ya'ya kaga 'ya'yan ammi kwa matsayin ammi suke in babu shi kenan sune asibai shine anan maza Allah ya nuna masa cewa da zaka mutu ka bar magadanka agniya a suna mawadata khairu min an tada'ahum alatan shi yafi alkhairi da zaka mutu ka bar su halin suna talakawa lafazin ala wato jam'i ne na ala an ciro shi ne daga al'aila al'aila shine talauci kamar yadda yace wa ina khiftum ailatan fa sawfa yughnikumullahu min fadlihi insha yatakaffafuna an-nasa fi aydihim fi anan bi ma'ana alba kenan ya takaffafu nan nasu bi aidihim za su ringa tara ma mutane hannuwansu cewa a taimaka musu sai ya ce wa innaka mahama an faƙata min nafaqatin fa innaha sadaqa manzo Allah ya ce ya kai sa'ad ka san da cewa a duk lokacin da ka ciyar wata ciyarwa to ka tabbata cewa sadaka ce duk abin da zaka ciyar da shi sawa'an ciyarwa ta wajibi ko ciyarwa ta mustahabi ka san da cewa kana da ladan sadaka an gane ko akwai ciyarwa wanda Allah ya wajabta ma mumini ciyar da iyalinsa wannan abu ne wanda Allah ya dora masa to don haka duk ciyarwar da mutum zai ma iyalinsa da duk abin da zai yi na ciyar da dukiya to ya tabbata cewa yana da ladan sadaka a gun ubangiji subhanahu wata'ala kaza Allah sai ce masa hatta luqmatul lati tarfa'uha ila fi imra'atik mazala ya ce hatta da lumar da za ka ɗauka wato ka kai ta zuwa bakin matarka maza Allah ya ce kana da ladan sadaka abun Allah subhanahu wa ta'ala wanda yin haka abu ne wanda yake na halak kuma yana kasancewa a bisa fuska wadda take ta wato muda'aba da mula'aba ma'ana wurgi tsakanin kenan wato ma'aurata to amma da yake a sababin kyautata niyya to mutum wannan abu na halak yakan rikida ya koma ibada domin a waccan riwaya wadda take cikin sahihu muslim za Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta alaiha sai ce hatta ma taj'alu fi fi imra'atika hatta da abin da zaka dauka ka saka a bakin matarka manzo Allah ya ce kana da ladan sadaka amma sharadi ya zamanto mutum wato ya nemi yayi dan Allah ya nemi sakamakon lada na ubangiji subhanahu wata'ala akan haka za Allah sai ce masa wa asallahu an yarfa'aka yace ya kusanta Allah ya tada ka ma'ana ya tsawaita kwanukan rayuwarka ma'ana game da wannan rashin lafiya fayanta an gane ko kinan wannan kwa asa da irin su Allah in suka zo ma'anarsu shine atraji amma a cikin magana ta ubangiji subhanahu wata'ala ko ta manzansa abu ne wanda yake tabbas kamar anan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba sa'ad labarin cewa da saura cewa akwai akwai kwanuka a gaba shine yace wa asallahu an yarfa'aka wato tabbas kenan ubangiji subhanahu wata'ala zai tada ka daga wannan rashin lafiya zai tsawaita kwanukan rayuwarka fayantafi abika nasu wasu jama'a za su amfana da kai wayu darrabika akarun wasu kuma za a cutar da su a sababinka kuma hakakin ya kasance wanda sa'ad sai da ya rayu kusan shekara hamsin bayan wannan rashin lafiya da ya kwanta domin a shekarar hajjin ban kwana ce ita kun za Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi ta a shekara ta goma da hijira shi ko sa'ad ya rasu a shekara ta hamsin da biyar amma a magana mafi rinjaye a shekara ta hamsin da takwas Allah ya karfi rayuwarsa kenan kaga akalla shekara hamsin ba biyu ta karu sai da ya rayu shekara hamsin ba biyu kuma ga ya jama'a da dama sun amfana da shi muminai domin sa'ad ibn abi waqqas an buɗe garuruwa da dama da yaƙi sun dawo ƙarƙashin daula ta musulunci muminai sun samu ganima kuma wasu ba sun cutu domin an kashe waɗanda suke da dama waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala wato akan jagorancin sa'ad ibn abi waqqas domin kasancewar fathu faris ya kasance a hannun sa'ad ibn abi waqqas a lokacin nan shine kumandan yaƙi shi sai ce walam ya kullahu yawma izini illa bunatu a wannan lokaci ko ba shi da wato wanda zai gaje shi kawai illa diyar shi daya daya amma bayan haka sa'ad ya haifi yaya da dama saboda maza ma sai da ya haifi iya goma sha bakwai mata su kuma su goma sha biyu amma a lokacin da yake maganar bayyada wanda zai gane shi daga cikin 'ya'yansa wato face diyar shi daya-daya don haka dai a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana duk wanda allah ya wadatar da shi da dukiya to bai dace ba kafin mutuwa gaba daya ya yi kokarin yadda zai kakkaɓe hannun shi game da dukiyar ya mutu ya bar 'ya'yansa suna talakawa suna bin mutane suna roƙo lalle ba a hana ka ba kai wani aiki na alkhairi amma aiki na alkhairin yana da gwargwado da haka a nan wasu malamai suka tafi akan cewa yin sadaka da dukiya gaba daya to wannan bai ya dacewa sai ga mutumin da zai iya daukan haƙuri ya jimri kuma mutumin da ba shi da wani wanda zai gaje shi wannan shi kaɗai ne yake halatta ya sadaukantar da dukiyar shi gaba daya da haka can ubangiji ta'ala yake cewa wala taj'al yadaka maghdulatan ila unuqika wala tabsuduha kullal basti fataqauda maluman mahsura shi dai ba a bukatar mutum ya jimke hannu ya tsuke bakin aljihu kuma kar mutum ya shimhuda hannun shi matukar shimbudawa duk abin da ya shigo ka ciyar da shi idan kai haka sai ka zamanto kenan abin zargi abin yankewa kai ma sai ka koma kai ma mabukaci ne da haka a nan kenan ana nuna mana kenan mutum ya yi adalci game da wato magadansa babu wasiyyati bisulus wa qala al-hasan wa ibn abi al-hasan al-basri la yajuzu lidh-dhimmi wasiyyatun illa thuluth وقال الله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا سفيان عن هشام بن قروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو قب الناس إلى الربوع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا مروان عن حاشم بن حاشم عن آمر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادع الله ألا يردني على عقبي قال لعل الله يرفعك وينتفع بك ناس ناسا وينفع بك ناسا قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنك وإنما لي ابنه فقلت أوصي بالنصف قال النصف كثير قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير قال فأوصى فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halarci yin wasiya da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya shine ake kira asulu mutum ya kasa abin da ya mallaka gaba ɗaya na dukiya ya yi wasiya game da kashi ɗaya daga ciki shine anan ma ya zo da fatawa ta alhassan ibn abil hasan al-basri yake cewa la yajuzu lizilli wasiyatu illa sulus wato wasiya ta arne ba ta halatta sai kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya kenan ba ma musulmi ba hatta da arne in yayi wasiya to ba a zartar da ita sai kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya idan aka ce arzimi arnan da ke da alkawari tsakanin shi da muminai wanda ya yarda zai ba da jizya an gane ko aka bar shi akan addinin shi wanda suna karkashin kula ta jama'a ta musulmi to wannan su ne ake kiran su ahlul zimma arna waɗanda suke da alkawari tsakanin su da musulmi menene dalilin da alhassan yake cewa wasiya ta arne ba ta halatta sai sulusi kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya shine ya zo da wannan aya fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul ma'ida wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wa hadarhum an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilayk fa in tawallaw fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim wa inna kathiran minan nasi lafasiqun ubangiji ta'ala ya ce wa ani hukum bainahum bima anzalallahu i hukunci tsakankaninsu wato game da abin da Allah ya saukar maka in har arna sun ɗauko hukunci sun kawo zuwa gare ka to yi musu hukunci hukuncin da Allah ya saukar wala tattabi ahawa abun karka bi son zukatansu mutum da anan Allah ya ba manzansa damar cewa in arni ya kawo ƙara gunsa to yi masa hukunci hukuncin da Allah ya saukar don haka anan in arni ya yi wasiya to shi ma za a karɓi wannan wasiya tashi kuma za a zartar da ita daga cikin sulusun dukiya kamar yadda Allah ya shar'anta ma mummune to shi ne anan ya ce la ya juzu lizzimi wasiyatun illa sulus wato wasiya ta arne ba ta halatta sai kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyar shi kenan kamar yadda Allah ya shar'anta ma mu'mini shine anan malam sai zo da hadisin wato Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda kala yake cewa law gabban nasu ila rubu'i inda a ce mutane sun yarda sun tauye wasiya daga sulusi sun kai ta zuwa rubu'i jawabu lau anan mahzuf ne sai ka ce lakana ahsan ko kuma lakana aula inda a ce mutane kenan za su dan tauye daga sulusi kashi ɗaya daga cikin uku su maida ta kashi ɗaya daga cikin hudu to da shi yafi dacewa micece hujja sai ya ce li'annar rasulallahi sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kala ya faɗa ya ce abdulus ya ce ma sa'ad kashi ɗaya daga cikin uku ya wadatu ka yi wasiya da shi amma fa ka san da cewa wasu su kasiru kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya abu ne mai yawa yanzu kaddara cewa miliyan uku ce mutum ya bari kaga miliyan ɗaya ita ce za a zartar da wasiya a cikin ta kaga ko a cikin miliyan uku aka ɗau miliyan ɗaya abin ba kaɗan ba ne ba don haka a wata riwaya lokacin da shi sa'ad maza Allah ya je gaida shi sai ke tambayar shi kai wasiya ya ce a maza Allah ya ce masa yi wasiya man da kashi ɗaya daga cikin goma aka ringa faɗa shi mazan Allah yana faɗa sa'ad yana faɗa har dai aka zo sulus shine a nan ya ce masa sulusi fa abu ne mai yawa don haka wannan ita ce hujja ta abdullahi dan abbas ya ce mutane inda a ce sun dan tauye ita wasiya daga kashi ɗaya daga cikin uku ukun dukiya sun maida kashi ɗaya daga cikin hudun dukiya to da ya fi dacewa kamar yadda aka faɗa ya zo lokacin da wato abubakar allah ya kara masa yadda yana cikin rashin lafiya abubakar sai wasiyar cewa a cikin dukiyar shi wato ya yi wasiya da kashi ɗaya daga cikin biyar ɗin dukiyarsa ke na humus a lokacin nan sai aka ce masa haba ababakar yaya za ka yi wasiya da kashi ɗaya daga cikin biyar ɗin dukiya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fasulus sai ya ce a'a ya ce yaya ba zan yarda ga kaina abinda Allah da manzansa wato suka yarda da shi ga kawunansu shine humsun dukiya can da Allah yake faɗa wa alamu annama ganimtu min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير yace yaya za a yi ba zan yarda ga kaina ba zan yarda na amince da kaina da kashi ɗaya daga cikin biyar kamar yadda Allah ya yarda da kashi ɗaya daga cikin biyar ga kansa don haka wasu malamai sai suka tafi akan cewa a hudun ma a ƙara tauyewa ta kai kashi ɗaya daga cikin biyar illa kasancewar a nan abin da muke so mu gane kenan shi kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya wannan halak ne ya halatta mutum ya yi wasiya da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyar shi amma abin da ya fi dacewa to mutum ya tauye a kan sulusun kenan ya yi da rubu'in dukiya ɗaya daga cikin kuɗin dukiya ɗaya daga cikin hudun dukiya ko biyar kinta ko abin da yake ya dan sha baya akan haka amma shi ukun kashi ɗaya daga cikin uku shi a matsayin halaka ne kamar yadda anan manzo Allah ya nuna masa cewa zaka iya yin wasiya da sulusi amma fa ka san da cewa kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya abu ne mai yawa shine malam sai zo da hadisi na biyu a baban hadisin Amir ibn Sa'ad daga mahaifinsa Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa yadda yake cewa maritu wato na kwanta rashin lafiya shine dai hadisin da ya gabata kenan a makka a shekarar hajji ta bankwana sai ce fa'adani nabiyu sallallahu alaihi wasallam wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya gaida ni faƙuntu sai na ce masa ya rasulallah ya manzan Allah udu'ullaha Allah ya ruddani ala akibi ya ce ya rasulallah roƙa mun Allah kada ya dawo da ni akan duka da gaina an gane ko me yake nihi a nan kar Allah ya dawo da shi akan dugadigansa ma'ana ya so zama a birnin makka saboda kasancewar kasar da suka yi hijira ga barinta to ba sa son ci gaba da zama a cikinta ba don komai ba saboda kaurace mata kasar sun kaurace mata tare da suna santa suka yi hijira suka bar ta saboda Allah da haka a can maza Allah sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya yake musu addu'a yake cewa Allahumma Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabi yace ya Allah ka shudan ma sahabbai na hijirarsu ka cika musu ita yace ya Allah kada ka dawo da su akan dugadugansu kenan kar wani ya samu damar fakewa da wani uzuri ya ci gaba da zama a nan makka to shi anan sa'ada da kan shi ne wucewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roka masa Allah kada ya dawo da shi akan diddigen shi kenan ya ci gaba da zama a makka ana sai manzon Allah ya ce masa la'allallaha yarfa'uka mai yiwa Allah zai tada ka game da wannan rashin lafiya ma'ana tabbas ubangiji ta'ala zai tada ka game da wannan rashin lafiya wa yanfa'u bika nasan ubangiji ta'ala zai amfanar da wasu mutane a sababinka Allah ku ya amfanar da mutane domin an buɗe garuruwa da yaƙi jama'a ta muminai sun samu ganima qultu sai nace uridu an usiya wa inna ma li yabna ya manzan Allah ina so ne wasiya da wani kaso daga cikin dukiyata amma fa iyata daya daya ita kadai ce nake da ita a rayuwata ina so ne wasiya ya nuna wa manzan Allah kenan ba shi da wanda zai gaje shi illa diyar shi daya fa qultu sai na ce masa usi bin nisf ya rasulullahi ko nakan iya yin wasiya da rabin dukiyata kenan in ka ɗauko wacce riwaya a farko iya abin da ya nema yin wasiya game da duk abin da ya mallaka gaba daya a waccan riwaya ya nemi to da manzon Allah ya nuna masa yin haka kin bai dace ba shine yace a ba a tasaddaqu bi sulusai mali zan iya yin wasiya da kashi biyu daga cikin ukun dukiyata ma'ana na kasa dukiyar uku na dau kashi biyu na bayar manzon Allah ya ce masa shi ne anan sai ya ce usi bin nisf ya ce ya rasulallahi zan iya yin wasiya da rabin dukiyata ƙala sai manzan Allah ya ce masa annisfu kasirun rabin dukiya manzan Allah ya ce abu ne mai yawa abu ne mai yawa a kamar misali a ce a miliyan mutum ya yi wasiya ta 500 kaga abu ne wanda yake mai yawa ƙultu sai na ce masa fasurus ya rasulallahi shin na halatta in yi wasiya da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyata? ƙada sai ya ce a sulus maza Allah ya ce sulusi ya wadace ka ma'ana ya halatta ka yi da sulusi sai ya ce amma wa sulus kasiru ka san fada cewa kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya abu ne mai yawa au kabirun ko kuma abu ne mai girma wannan kokonto ne aka samu na marwayacin shin cayi kasirun ko kuma kabir tare da cewa riwaya wadda take da rijaye kasirun ne kenan wasu su kasirun ma'ana kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya abu ne wanda yake mai yawa wannan shine kenan mahallin shahid mazan Allah ya zartan masa da cewa yana halatta ya yi wasiya da sulusun dukiya amma bai san da cewa sulusun dukiya abu ne mai yawa ƙwada sai shi sa'ad yake cewa fa'ausan nasu bi sulusi jama'a sai suka ringa yin wasiya game da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya fa ja da zalika lahum wannan kuma ya halatta gare su kamar yadda manzon Allah ya faɗa ya ce kakan iya yi da sulusi ma'ana kashi ɗaya daga cikin uku mutane sai suka zarce akan yin wasiya da sulusun dukiya kamar yadda manzon Allah ya faɗa kenan wannan sulusi abinda muke so mu gane duk wasiyar da mutum yayi a cikin wannan sulusi za a zartar da ita idan ya ce misali a ɗauki kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya ta a yi mun sadaka da ita to wannan kashi ɗaya daga cikin ukun shi za a ɗauka gaba ɗaya a ciyar da shi in kuwa misali ya bayyana wasu al'amurra cewa a yi mun kaza a yi mun kaza a yi mun kaza abubuwan da ya wasiya ba su saba ma shari'a ba to waɗannan abubuwan da ya nema a yi masa a cikin wannan kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya za a zartar in an gama komai abin da ya ce a yi masa in wani abu ya rage sai a haɗa shi da wannan kashi biyu da ya rage kenan gaba ɗaya na magada ne in ko wannan kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyar bai isa ba ga abubuwan da ya ce a yi masa to a wannan kashi biyu daidai da dala ba za a ɗauko ba a ƙara sai da yarda da amincewa ta magada gaba ɗaya domin wannan kashi biyu da ya rage haƙƙinsu haƙƙin wani ko bayya halatta sai da izinin shi da yarda shi da amincewar shi shi ne ya ce fa'ausan nasu mutane sai suka ringa wasiya bistulusi game da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya fajaza lahum zalik wannan sai ya zamanto abu ne wanda ya halatta gare su kenan shine abinda malamai suka yi ijma'i ma'ana halacci kenan yin wasiya da sulusun dukiya babu qaulil musili wasiyyi ta'ahadu ta'ahadu waladi wa ma yajuzu lil wasiyyi min ad-da'wa قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي عن مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن ابن شهاب هو الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان أتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن ابن وليدة الزمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي فقال ابن أخي قد, أهد قد كان عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن أمتي ولدي أخي وابن أمتي أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان أهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللآخر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها اهتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله وأتوانا بابي نيوانا بياني جمدا wato abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadar mai wasiya ga wanda yake ba wasici cewa ta'ahadu waladi wane ka kula da 'ya'yana ma'ana ka bibiyi al'amarinsu ka kula da halinsu ko bayana shi ne ya ce fadar mai wasiya da zai fada ga wanda yake ba wasiya ta'ahad wa ta'ahad waladi wato wanda ka bibi wato ƴaƴana kenan ka kula da su wanda kar mu manta kamar yadda bayani ya gabata a wancan darasi ita yin wasiya bai keɓanta ba wato ga dukiya kenan za ka iya yin wasiya ga duki a cikin abin da ya shafi dukiya ko wani abu wanda yake na daban kamar yadda muka yi bayani ga wasiyar annabi ibrahim alaihi salam ga 'ya'yansa da yadda kuma jikan shi yaƙub shi ma ma 'ya'yansa kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun kaga nan wasiya ce musu game da riko da addini shine ta Allah a cikin ibada to haka mutum yakan iya faɗa ma wanda yake son ya bashi wasiya cewa wani ka kula da 'ya'yana sai ya ce wa ma ya juzu lil wasiyi min da'awa da abinda yake halatta ga shi wanda aka ba wasiyi kenan na da'awa shine kai kara kenan zai iya kai kara akan abin da aka bashi wasici in har an samu wata jahin sha shine anan wato malam ya zo mana da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa kana utubatu ibn abi waqqas wato utuba ibn abi waqqas ahida ila akhihi sa'ad ibn abi waqqas yayi wasiya ga dan uwan shi sa'ad ibn abi waqqas lafazin ahida a nan bi ma'ana wasa kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa wa ahidina ila ibrahima wa isma'ila an fashira baitiya lil qa'ifina wal akifina war ruk'i sujud shine yace ahida yayi wasiya ila akihi ko kuma can wala kada ahidina ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma shine yace ahida ila akihi sa'ad ibn abi waqqas wato ya yi wasiya ga ɗan uwansa sa'ad ibn abi waqas ya ce annabna walidati zam'a ta minni ka san da cewa ɗan baiwar zam'a nawa ne yake faɗa ma ɗan uwansa kenan ɗan baiwar zam'a wato nawa ne faɗa bihu ilaika ko bayan raina ka karɓi wannan ɗa ka riƙe shi faɗa bihu ilaika ma'ana ka karɓo shi ka riƙe shi falamma kana amul fathi yayin da shekara ta cin makka da yaƙi da ta kasance kenan shekara ta takwas amul fathi da aka zo nan makka za a komo gida madina bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya buɗe makka da yaƙi komai ya daidaita a kaza sa'ad sai ya kama wannan yaro kamar yadda dan uwan shi ya masa wasiyar cewa ya rike shi faƙada sai shi sa'ad yake faɗa ya ce ibnu aki ya ce wannan yaro ɗan ɗan uwana ne utuba kada kana ahida ilayya fihi tabbas ya mun wasiyar cewa na rike shi bayan ran shi na rike wannan yaro na kula da shi me za a yi faƙama abu ibnu zama'a abu ibnu zama'a shi kuma sai ya tashi ya miƙe faƙada sai ya ce a ya ce aki ya ce wannan yaro ɗan uwana ne wabunu a mati abi ɗan baiwar mahaifina ce wuni da alafi rashihi a kan shimfiɗar mahaifina aka haife shi mu gane shi zama yana da baiwa wannan baiwa shi utuba ibn abi waqqas ya kusanci wannan baiwa sai ta samu ciki da ta aihu kawai shi sai ya ce ɗan shi ne don haka sai yake ma ɗan uwan shi wasiyar cewa to ɗana ne ba ko baya na ka je ka karbe shi to shi kuma wato abdubun zam'a lokacin da shi utuba wato sa'ad ya zo ya karbi wannan zai karbi wannan ɗa shi ya ce ɗan ɗan uwan shi ne ya mushi wasiyar cewa ya karba shi kuma abd ibn zam'a sai ya ce a ya ce wannan yaro ɗan uwana ne ubanmu ɗaya domin dan baiwar babana ce kuma akan shimfiɗar babana aka haife shi kenan an samu takaddama shi ya ce nashi ne dan dan uwan shi ne shi kuma ya ce a dan uwan shi ne dan mahaifin shi ne fatasawaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka koro juna gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin wato neman yanke hukunci kenan dole a kai kara tunda shi ya ja shi ma ya ja faƙada sa'ad da aka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'ad yayi magana yace ya rasulullah ibnu aki yace ya rasulullah wannan dan dan uwana ne kana ahida ilayya fihi ya mun wasiyar cewa na karbe shi bayan ran shi na karbi wannan yaro na ci gaba da kula da shi faƙala abdubun zam'a shi kuma abdubun zam'a sai ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aki yace ya rasulullahi wannan yaro dan uwana ne wa bin walidati abi kuma dan baiwar mahaifina ce faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah sai yanke musu hukunci ya ce huwa laka ya abu na zama maza Allah ya ce ya kai abu ɗan zama wannan yaro naka ne ma'ana kai ka cancanta ka rufi wannan yaro maza Allah ya ce alwaladu lil firash ɗa wato na ma'abucin kenan mace ne abinda ake nihi da alfirash anan ana nihi kenan ita matar da haka larabawa suke ambatan mace kenan akan alfirash alwaladu lil firash ay li sahibil firash kenan na mai macen ne na mai baiwar ne wani la'ahir alhajar manzan Allah ya ce shi kwa kwartan manzan Allah ya ce iya abinda ke gare shi taɓewa ko da an tabbata ba wanda ya kusance ta sai shi to a shar'anci ɗa ba na shi ba ne ba na mai baiwar ne shine yace walil ahir alhajar kamar yadda larabawa suka yi amfani da wannan su ce laka hajar ma'ana ka tabe baka samu komai ba kenan shine yace walil ahir in aka ce al'ahir shine mazinaci kenan tunda shi anan abin da muke so mu gane shi utuba ibnu abi waqqas kaga ita wannan baiwar ba tashi bace ba kuma ba wani auren ta bane ne haka ne kawai al'amari ya gudana ta hanyar shashanci kenan shi kuma daman ɗaya zaman tuna ka ta hanyar aure ko kuma kasancewar baiwar ka ce to babu ɗaya daga cikinsu da haka ana maza Allah ya yanke hukunci ya ce alwaladu lil firash ainihin sahibin firash kenan ɗa na ma'abucin mace ne wanda yake da macen baiwar kenan nashi ne ɗa nashi ne kenan don haka a nan waye cancanta a bashi ɗaki nan shine abdubun zama saboda baiwar mahaifin shi ce sai ya ce walil ahir na ga shi mazinaci alhajar ma'ana taɓewa kenan ya taɓe a banza maganar a bashi ɗaka ta mata so ba sun maƙala ne sauda ta binti zama sannan manzan allah sai ya faɗa ga ita sauda matar shi sai ya ce ihtajibi minhu maza Allah ya ce kare kanki game da wannan yaro ma'ana kar ki bari kenan ki ringa ki bar jikinki ya ringa gani ma'ana ya ringa shiga gunki a ki sanya hijabi tsakaninki da shi limara amin shabahihi bi utuba domin maza Allah ya ga kama ta wannan yaro da utuba kama an tsaga kara kenan ana akwai shubuha idan haka maza Allah sai ya ce ma sauda ihtajibi minhu ma'ana kare kanki game da shi kenan karki bari ya ringa shiga gunki domin yayi kama da shi wancan kin amma dan dai ita shari'a ga ya abinda shari'a ta tabbatar da shi kenan koda a yau misali an je an auna jini an ga jinin ka jinin shi ne to ba maganar a ce dan ka ne tun daga abinda dai shari'a ta tabbatar da shi sai ya ce famara aha hatta laki Allah bayan haka bai koma ganin ita sauda matar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi wannan yaro hatta laƙi Allah har aka kai lokacin da ya haɗu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka wannan karmu manta ya gabata duk wani abu na shubuha dole mutum ya kiyaye duk abin da ke akwai shubuha a cikin shi lalle ga ya ɗadi na mahaifinta ne ita sauda saboda na baiwar shi ne amma kasancewar ya yi kama da kutuba kenan akwai wani al'amari wanda yake da shiwa da haka a takaice kenan nan malam ya zo da wannan hadisi saboda wannan gaba na cewa shi utuba da ya yi wasiya ga sa'ad ibn abi waqas cewa ya kula da wannan yaro ya je ya karbe shi ya rike shi nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك